الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masjid muhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri cikin suratu abasa yau muna wato sha biyu ga watan jumada saniya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake daidai da sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya mun tsaya a aya ta talatin da shida ne ko insha Allah za mu tashi za mu tashi nanata wato aya ta talatin da uku muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyin insha Allah za mu tashi daga aya ta talatin da uku zuwa da inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mu حياك الله الله تبارك وتعالى يكفي فإذا جاءت الصاخة إذن واتو liratsawa mai ƙara ta zo wacce take ratsa cikin zukata da kwakwale saboda ƙararta ana nufin tashin alƙiyama yana zuwa da ƙara wacce take matuƙa wajen ƙara ɗin sai Allah ta'ala ya kira alƙiyama da cewa asafa yawma yaqirru al-mar'u min akhihi Allah tabaaraka wa ta'ala yake ranar alƙiyama shine yinin da mutum zai gudu daga ɗan uwansa yawma yafiru almar'u min akhihi yinin da mutum zai gudu daga wato dan uwansa daga dan uwanka wani dan uwanka ne amma ka gudu wa ummihi wa abi kuma mutum zai guje wa mahaifiyarsa da kuma mahaifinsa wa sahibatihi wa banihi da kuma sahiba ma'ana matarsa da kuma ƴaƴayensa wa banihi ana nufin da ƴaƴayensa idan suna da yawa in ma ɗaya ne zai guje masa ya zo ne da siga ne tun mufaradi amma ana nufin mufarad wal jam duka ake nufi alqur'ani yakan zo da waɗansu siyar wanda suke wanda ko dai yana wato ya zo da siga ta mufaradi amma jam'i ake nufi wani lokaci kuma sai zo da siga ta jam'i amma mufaradi ake nufi Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat fadin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa shine wanda ya daga wato ya tayar da tsuntsaye yake cewa ila tsayi faqahu saqati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman da Allah tabaraka wa ta'ala yace mutane ba za su duba ila tsayi zuwa ga tsuntsu kaga tsayi a guda ɗaya kenan amma sai Allah ta'ala yace faqahum saqatin wanda saqati yana nufin jam'i kaga kenan an faɗi guda ɗaya amma ana nufin jar'i to anan da Allah ta'ala yake cewa ranar da mutum zai gujewa wato sahibatihi wa bani matarsa da ƴaƴansa ba ana nufin guda ɗaya zai gujewa cikin matan ba ko ƴaƴan guda ɗaya ba a'a ko da matan mutum sun kai hudu yinin alkiyama in aka haɗu kowa ta kansa yake sai Allah ta'ala ya ce likullin mar'in minhum yawma idhin sha'anu yubin ga kowanne ɗaya daga cikin su likullin mar'in minhum ga kowanne mutum daga cikin su su iyaye mata iyaye maza ƴaƴaye mataye kowa abin da ya dame shi yawma idhin a wannan yinin sha'anin yubni kowa na da sha'anin da ya wadatar da shi kowa sha'anin gabansa ya ishe annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisi da gare shi kamar yadda sauda sai daga cikin matansa take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yub'athu an-nasu qafatan awratan ghurala za a tashi mutane gobe a kiyama babu takalma babu tufafi a jikinsu kuma babu kaciya kada aljamahum al-araqu wa balaga shumul azan a yayin da za a tashi mutane a yinin alkiyama za ka samu waɗansu wato gumi ya kai musu kamar ya musu lizani wasu har wato leɓen ƙasa yana wato gumi ne tun da ƙasa har leɓensa na ƙasa wato har sai cin bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ran kiyama wasu za su zamto haka sai sauda take cewa sai na ce ya ma'aikin Allah wa sau'atahu wa sau'atahu yanzuru ba'duna ila ba'din yanzu kowa da ainihin wato al'aurarsa a waje kenan babu tufafi sashinmu yana ganin sashi kenan tsakanin maza da mata kuma a zaure a haka kuma tsirara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad shugila an-nasu min kulli mulkin minkum yawma idin sha'nu yughni yake cewa ayyinan alkiyama din mutane za su shagaltu ne saboda kowanne mutum ma yana da sha'anin da ya wata zai wato ya wadatar da shi daga kula ma da waye a gaban saboda tashin hankalin da yake ciki ba damuwarsa mace bace ko namiji akwai shafara a jikinsa akwai jallabiya akwai malam malam ba ruwanka da wannan kowa damuwa ta dame idan ka ga mutum ya lura da wani abu akwai wani nau'i na ainihin wato kwanciyar hankali ne baka ga koda a duniya idan mutum hankalinsa yana gaba ko wani abu ya ɓata masa rai ko ya sa wani abu gabansa sai ya wuce bai ga wani ba to wani wa zai faru wani baka ganin mutane sai ana fi haƙuri ban gan ku ko ya zo guri ya yi sallama a jima ce assalamu alaikum da ana fi haƙuri ya sallama ko a ta sallama saboda akwai wani abu a cikin tunaninsa sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wujuhun yawma idin mufiya a wannan yini na alkiyama wujuhun waɗansu fuskoki yauma idin a wannan yinin muskira za su zamto masu haske farare ne suna kyalli suna haske saboda sun bi Allah tabaraka wa ta'ala a gidan duniya za isatun wato suna masu dariya suna masu farin ciki kenan mustabshira suna cikin masu karɓar albishir wa wujuhun yawma idin alaiha ghabara sai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa wujuhun akwai kuma waɗansu fuskoki yawma idan a wannan yini na alkiyama alaiha gabara a kansu akwai baki akwai ƙura ta baki ta tashin hankali in aka tashi alkiyama fuskokin mutane za su zamto mai kashi biyu kenan kamar yadda wannan ayoyi suka ce wujuhun yawma idan musfira waɗansu fuskoki a wannan yinin za su zamto suna haske suna shi kuma akwai wa wujuhun yawma idan alaiha gabara akwai kuma fuskokin da a yinin wato a kansu akwai algabara shine wato ainihin ƙura wanda hakan algabara ana nufin duhu saboda yanayin tashin hankali Allah tabaraka wa ta'ala a wasu ayoyi ya gwada cewa yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa amma alladhina tawaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum wa dhuqul azaba bima kuntum takfurun Allah tabaraka wa ta'ala yace ranar alkiyama waɗansu fuskoki za su yi baƙi waɗansu fuskoki za su yi fari waɗanda fuskokin suka zan baƙin irin za a ce da su kukun kafarcewa Allah ne bayan da kun yi imani mana kun yi imani kafin ma ku zo duniya cewa in kun zo Allah za ku bautatawa amma da kuka zo duniya sai kuka canza kuka bautata wani Allah ibn abbas ko yake cewa da Allah tabaraka wata'ala ke cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun yake cewa tabyaddu wujuhu ahli sunna wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah fusaken ahli sunna za su yi fari yinin alkiyama fusaken wato yan bid'a kuma za su yi bakin irin wannan inji sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wujuhun yawma idin musfira dhahikatun mustarfira wa wujuhun yawma idin alaiha ghabara waɗansu fuskokin kuma yawma idin a wannan yini alaiha gabara a kansu akwai duhu idan mutum ya shiga ga kura ga zafi ga yunwa ga hankalinsa a tashe sai ka ga fuskar ta yi duhu ta yi baki to wannan wanda ka ga irin wannan ya faru da shi a duniya shi din ba komai wani wannan fiye da yinin alkiyama ya wuni a kasuwa yana ta neman wani abu da ya bata ya yi kura ya yi kaza ya sha rana kowa ya ci tafiyar kafa kana ganin sa za ka gani ya canza yini ya yi baki ya yi kaza to ba ma irin na yini alkiyama ba wannan shi ake kira da anashin annabara din sai Allah tabaraka wa ta'ala yake tarhaquha qatara waɗannan wato irin wannan fuskoki tarhaquha qatara kura za su dindide su cewa wato kalmar gabara a aida ta gabata wujuhu yawma idin alaiha gabara da kuma wannan tarhaquha qatara dukkanin su suna nufin kura amma idan aka ce gabara ana nufin kura da take shafar ɗan adam wato daga ainihin sama in aka ce ƙasara kuma shine ƙura ko datti da zai samu mutum daga ƙasa ina fata an gani ƙura ta tashi ke sama wannan sai ake ce ita ne algabara alƙasara kuma da zanto an samu wani shafi ko wani datti daga ƙasa ke shafi jikin ɗan adam to dukkanin guda biyun za su faru da waɗansu halittu da waɗansu mutane Allah ta'ala ka kare sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika humul kafaratul fajara duk waɗanda ka gansu fuskokinsu sun yi baƙin ƙirin ɗin nan ƙura ta yi yawa a kan fuskokinsu ƙura ta lullake fusakensu ula'ika su waɗannan waɗanda za a musu haka fuskokinsu su yi baƙi su yi duhu su yi ƙura humul kafara fajara su ne kafirai kuma su ne ainihin fajirai alkafara jam'i ne na kama kafir alkafara jami'i na kalmar kafi kamar da yake kafiruna ina fata gane amma a larabci akwai abin da ke kuma sa jam'in jam'i wato jam'i ne kuma na jam'i ya sha bamban da noman jam'i da aka saba ne da kullum alfajara shi kuma jam'i ne na kalmar kalmar fajir wato wanda yake mai saban Allah tabaraka wa kafirai da waɗanda suke fajirai in an tashi da kiyama yanayin su kawai zai canza kafin ma a fara hukunci Allah tabaraka wa ta'ala da kare mu idan an tashi alkiyama mutane za ka gan su kala kala waɗanda suka yi kyakkyawan ayyuka daga yanayin su da kyau kafin mafa yanke su akwai kalolin ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ranar alkiyama za su sabbaba wa bawa ana ganin su a gani dukkanin al'ummar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su yi tarayya wato cikin siffa guda ɗaya kowa da kowa shine guraben alwala duk wanda yake yin alwala nan sallallahu alaihi wasallam ke zai gane al'umma ta domin an tashi alkiyama al'ummomi ne kala kala daban daban adawa samudawa mutanen annabi no annabi hud da sauran annabawa duka za a fi gaba ɗaya ne alkiyama kamar a ce a duniya ne an zo ana wani taro mutanen gari kaza da gari kaza ko ɗan makaranta kaza da gari makaranta kaza kaga in aka zo kowanne wato shugaban makaranta ko wanda ya kawo ɗalibansa zai gane ɗalibansa sannan sallallahu alaihi wasallam cewa zan gane fa al'ummata sabbai suka ce ya rasulullah a wannan taro ya za a ka gane ya naka ya naka sai yake cewa me kuke gani idan aka ce an tara dawakai baƙaƙe da yawa an kawo wasu dawakai sun kuma a anashin fuskokinsu akwai fari kafar gaba akwai fari kafofin baya kuma akwai fari irin waɗannan gurran muhaddinin ɗin sabai suka ce ai wannan abu ne mai sauki mutum ya gane nasa in yana da irin wannan shaidar to ai haka kuma za ku duk wannan al'umma din inna ummati ya atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjirina min athari sujud amin athar wujud za a tashe su saboda gulaban alwala za a ga yana shaidi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hasken su zai rika haskaka musu gaba da kuma bangaren dama saboda suna alwala suna sallah domin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce kowa yayi sujjada karan fari sai a ce kowa ya bi abin da yake bautatawa wanda suke bautar rana su fice wanda suke bautar amalaki su fice wanda suke bautar annabi isa kaza kaza duka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato kala biyu ne kawai za su rabuwa kowa sai ya fita saura musulmai na kwarai da kuma na fara yace wannan su za su rage kiristoci da da musulmai su kaɗai za su rabuwa idan aka zo sai a ce kowa fa ana tare sai sake faɗa kowa fa ya tafi zuwa ga wanda yake bautawa to su ma za su sake fita saboda sun bauta annabi isa wanda suka biyo baya din kenan musulmai kuma sai Allah ta'ala ce to kowa ya sujjada to akwai waɗanda in sun yi ƙoƙarin za su sujjada sai su fada sai su fada kan kiyoyi shine faɗin Allah ta'ala yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un aw ta'ala ce wa hum salimun idan an ci ranar yinin da za a yi yawma yukshafu an saqin yinin da za a yaye kauli wato yinin da za a yi tashin hankalin da ba ta din irin sauyin an kiyama kenan wa yi du'auna ila sujud sai a kira mutane a ce kowa yi sujada amma fala yastati'una wa in ba su yi saboda a duniya suna yin yayi suna yin sujada ne suna yin sallar ne ba wai dan Allah ba dan kar a ce me ba sa yin sallah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da yin ikhlasi wannan wato wannan aya ita ce ta ƙarshe a cikin wannan sura suratu abasa abinda muka karanta daidai da fassarawa daidai a ciki Allah ta'ala ka sami tare da duka cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka zafarta mu abinda muka ji a ciki Allah mu tabaraka wa ta'ala ka ba mu ikon yin aiki da da shi insha Allah za mu fara wato farkon wata sura ta gaba ita ce suratu takwir na
Thank you. وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت
طيب بسم الله الرحمن الرحيم ita wannan suratul takwir tana daga cikin wato surori waɗanda ake ce musu makkiya ma'ana yar maka dama qur'ani wato kala biyu ne surorin gaba ɗaya akwai abin da ake ce masa alƙur'anul makki akwai wanda ake ce masa alƙur'anul madani ma'ana idan aka ce sura makkiya ce ana nufin an saukar da ita kafin hijira ba wai lalle an saukar da ita a garin makka ba idan aka ce madaniya ce ana nufin an saukar da ita bayan hijira ba lalle kuma ya zamto ne a cikin garin madina ba ina fata an gane yana iya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya je wani gari ya je tsaki ko ya je gari kaza a masa wahayi to in dai kafin hijira ne ko da kuma ka kaddara madina ya je aka masa wahayi in dai kafin hijira ne sunan wannan surar ne tana cikin makkiya ko da kuma ya zo makka ne aka masa wahayi amma bayan hijira sunan ta ne madaniya ina fata an gane saboda haka wannan sura tana cikin surorin makka wato makkiya har wasu hadisi daga abdullahi dan buhaira alqadi yake cewa naji abdurrahman dan zaid sanani yana cewa shi kuma yake cewa naji abdullahi dan umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yanzura ila ahwal alqiyama falyaqra idha ash-shamsu kuwirat annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so ya ga yanayi na tashin alkiyama to ya karanta idha ash-shamsu duk wanda yake so ya ga yaya yanayi zai faru alkiyama ta zo tashi muqaddimatul qiyam sa'a yanda ake wato gabatarwa preparation na farkon tashin alkiyama da kuma yanayin yin alkiyama to ya karanta wannan sura idan annabi sallallahu alaihi wasallam wato suratul fatir Allah tabaraka wa ta'ala yace idan shamsu kuwirat idan wato rana hasken ta ya dauke wasu malaman tafsiri daga cikin magabata suke cewa idan shamsu kuwirat ana nufin idan aka ɗauke rana hasken rana wasu suka ce abinda ake nufi idan aka nannaɗe rana aka naɗe ta to dukkaninsu ababen suna koma abu ɗaya ne saboda idan aka naɗe ta ɗin hasken nasa tafiya biyu ka ga zanto mai kenan wato an ɗauke hasken rana ɗin amma dai a larabci ana cewa kara ya kuru takwiran ana nufin nannaɗe abu a ce kawwarku kaza ma'ana lafaftu akan cewa kawwarku imama lafaftu al imama kenan wato na naɗa rawani ina fatan gan Allah tabaraka wa ta'ala yace idza shamsu kuwirat idan aka nannade rana ma'ana aka tafiyar da hasken rana wannan ya gwada me alkiyama ta zo ya zamto babu hasken rana idan rana hasken ta ya tafi bayi sun shiga uku shi sa idan aka ce ga kusufi na rana ɗaya yau rana babu haske hankalin kowa zai tafi saboda alama ce daga cikin alamomi ne za fa ta kiyama idan hasken bai dawo ba to wannan yana gwada maka lalle fa alkiyama za a tsaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ranar da Ibrahim al-Mu'azzam kansa ya bar duniya sai rana ta yi fito hasken ta yi ɗauki sai mutane aka ruɗe yanayi ya zama wani iri ake cewa wasu ke cewa ita ma rana ta kamu da rashin lafiya saboda ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu Ibrahim al-Mu'azzam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah kun ga da rana da wata ɗin nan ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته بس kamuwa da rashin lafiya saboda mutuwar wani ko dan rayuwarsa ko dai in kun ga haka ku yi sallah ku yi istighfari ku yi halala ku yi sadaka ma'ana ku yi ayyukan alkhairi kawai amma ba wani ne yasa sun kamu din ba saboda haka idan alkiyama ta zo tashi hasken rana zai dauke shine idan shamsu kubira idan hasken rana aka ɗauke shi ma'ana ya zamto babu hasken wa idan nujumun kadarat Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa idan kuma taurari suka zuzzubo in kadara ay tanatarat min as-sama'i wa tasaqatat 'ala al-ardi idan taurari suka yanko suka zubo daga sama suka zuba a kan ƙasa alkalbi da aba su suna daga cikin tabi'an annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin tabi'an sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almajiran abdan abbas an rawaito asal daga gare su duka su biyu ne suke cewa ranar alkiyama yinin tashin alkiyama wato sama za ta rika yin ruwan taurari kamar ana ruwan sama tauraro ne kawai yake zubowa da kaga taurari suna zubowa ta fara alkiyama ta ba za ka ƙara kwana a gidan duniya irin wanda ake yi ba kana ganin tauraro ya fara faduwa to fa ka tabbata a kiyama wa idan nujumun kadarat idan taurari suka zubo wa idan jibalu sujirat Allah tabaraka wa ta'ala yake idan wato aljibal duwatsu sujirat aka tafiyar da su ka saba ga ku akwai dutse akwai dutse gari guri kaza kaga an tafiyar da su an wato an dake su sun zamto kura sun zamto gari wannan yana gwada maka ne da kiyama kaga wannan duka alamun alkiyama na farko me idan hasken rana ya ɗauke na biyu idan wato taurari suka zubo na uku kuma idan wato duwatsu aka tafiyar da su aka narkar da su aka daddage su gaba ɗaya zan ko babu wani dutse mai tudu da kasan yinin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a yi hisabi ne akan wata ƙasa wacce take flat babu tudu babu gangare ba wai filato yanayin ƙasa ba ne ƙasa ce za ta zamto bai ɗaya ba wanda zai shiga rami ko wani yana kan tudu daidai wa daidai haka za a daidai ta ƙasa babu tabaraka wa ta'ala yake wa idan isharu qatilat kuma idan kaga al isharu wato idan kaga taguyoyi wato masarraƙumi ke nan ita ce wata taguwa ko da haka taguyoyi qatilat an yi banza da su العشار جمع يعتبر عشراء عشراء شنو مفرد جمع شنو عشار جمع شنو عشار عشراء مفرد معنى عشراء تاغوا إذا قمر da take da ciki cikin ya kai wata goma dama suna yin shekara ɗaya sai su haihu sai su haihu da ciki ɗin to idan ya zanto ga taguwa cikinta ya kai wata goma to larabawa sun fi komai ba ta kulawa wurin ta kai mai cikin wata goma ana kula da ita ɗari bisa ɗari saboda ta zo mai dab da haihuwa saboda babu dukiyar da balarabe yake so wacce ta fi burge shi musamman a daɗin wacce ta wuce ne lafiya lokacin babu farado babu abin nan jet da ake hawa to ko da a yanzu duk wanda ke ganin irin maharajanin ibn da suke kamar irin su imarat al-arabiyya da sauran kabilun arab za ka ga inda suke irin masabaqat na abin nan na alshila kuma din za ka balarabe yana babbar mota yana furado amma ya kawo rakuminsa kuma ya shiga da kiri kaka kamu suna gudu suna ko suna bin sa a motoci daga kawai za ka ga larabawan da suke ji da annabi sula kuma to sai Allah tabaraka wa ta'ala tun da masar qur'ani qur'anan arabi wato balaraban littafi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ke buga musu misali da irin abin da suka saba da shine Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idan al-isharu qutilat idan raqumma tagoyoyi masu cikin wata goma aka yi banza da su wannan ana nufin duk wani abu da ka sani mai kima na dukiya tunda a lokacin shi ne mafi wato kimar dukiya kenan a yanzu idan ka ga wasu motoci masu tsada an yi banza da su ina mai wannan ka ga ba wanda ya kula saboda hankali da ya tashi ina mai wannan bena ba wanda zai kula bena da cikin mai oshar yana da cikin wato dukiya mafi tsada Allah kuma raka wata ana ce idan kaga an yi banza da abin duniya an banzatar da dukiya sai da ɗan adam zai yi faɗa yana da motarsa mai sheƙi mai ƙyalli kar a zo a ɗan goga masa inda za ka zo ka buga dutse ba mai cima to amma da mai buga dutsen da wanda za a buga masa da kowa yana cikin ya kullum murɗin yin yau ma idan sha'anin yi kowa sha'aninsa ya abu ne ya dame shi za a watsar da ainihin raƙumma 'yan wata goma za a watsar da duk wata dukiya da ta sani mai tsada wannan yana gwada maka alkiyama ta zo Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idhal wuhutu hushirat Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idhal wuhutu idan ka ga dabobi na kan tudu wato hushirat an tara su guri guda wuhush wato dabobin da suke kan tudu ba na ruwa ba wanda suke rayuwa a kan tudu Allah tabaraka wa ta'ala zai tattara su kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan da a ce wata dabba mai kaho za ta soki wata dabba mara kaho gobe alkiyama sai Allah ta'ala ya rayar da su duka a cewa wannan mara kahon tarama sannan kuma Allah ta'ala ya sake kashe su ya mai da su kasa ma'ana kowa ma sai an masa hisabi hatta mai dabobi sai dai su ba za a kai su aljanna ko wuta ba wanda ake cewa aljanna ko wuta shine mai dan adam ko aljanna ina wata gani amma su dabobi za a da su wato ƙasa ne Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idal biharu sujjirat وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي بأي ذنب يذنبونك وإذا الصحف نشرت وإذا السماء
طيب بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى يتي وإذا البحار سجرت إذا يزمت كذا koguna albihar jam'i ne na kalmar ne albahar mufradinsa bahar kogi albihar koguna sujjirat idan kaga sun kama wuta wannan yana gudanar da sa da mata kaga kogi kawai yana wuta to ka san yinin ya canza shi ai idan wuta ta kama ne ma ake ɗebowa daga gare shi a kashe wuta ɗin to amma shi ma ya kama wuta to kaga yanayin ya canza kenan ba irin yadda ka ka sani na fata gani sujjira haka da yawa daga cikin malaman tafsiri magabata suka ce mana idan aka sha'ala masa wuta mana idan aka tsafta masa wuta wasu kuma suke cewa sujjira idan aka tattare su ka zama guda daya amma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wata aya ke cewa wal bahru masjur yana rantsuwa da kogi wanda yake mai wuta mana kogi wanda yake ya zama wuta masjur ana nufin wanda yake ya zanto wuta sujjira kuma ana nufin an kissa masa wuta ya ma kama su ma da wuta a larabcin yau da kullum suna cewa ta ba ta gari sujara saboda wutar da ake saka ce sujara ya zanto biharu musajjira ce ma'ana koguna waɗanda suke masu sun zanto wuta a ganin ya sha bamban da yadda aka saba ba normal yini bane wannan ya zanto kogi wuta kaga kenan babu wani abu kuma wanda zai yi wato al'amura sun zama da suka zama babu wani abu da za ka iya aiwatarwa na normal rayuwa yadda ake yi da su koguna sun zama wuta ina za a je a sha ruwa babu kogin ba ya zama wuta a lokacin ne sai yanayin aikin ɗan adam in ga mutum duk zafin kan da ɗan adam yake wannan a gidan duniya ne kuma ya samu wata ƴar dama ƴar kaɗan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ranar kiyama zai ce limanin mulku yau lillahi wahidul qahhar waye ne mulkin ne kowa sai ya shiru Allah ta'ala ya ce tabbatar wa kansa ya ce na Allah ne shi kaɗai wanda yake mai ƙarfi idan ka ga mutum yana ɓacin rai ya fi ƙarfin kowa zai karya kowa zai yi kaza zai yi kaza wannan yana yi ne saboda ganin damar Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi wata yar sulta a hannun ana tashin alkiyama kowa da kowa masu da kuwa in kaga kogi ya zama wuta ina hankali ya tashi da me za a kashe wuta babu da me za a sha ruwan babu sai waɗanda suka yi kyakkyawan ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sai wato su zo alkautara sai su zo su sha Allah ta'ala ka samu a ciki annabi sallallahu alaihi da Allah ta'ala ya ce inna a'tayna kal kautsar lalle mun baka al kautsar sai tabbata shi ya rasulullah menene al kautsar da Allah ta'ala ya ce lalle mun baka sai ya ce zaka nahrun fil janna a'tanihi Allah ashaddu bayadan min al laban wa ahla min al'asar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai shi al-kautara wani kogi ne a aljanna yake in an tashi kiyama za a bani shi da Allah ta'ala ya tabbatar mun an bani shi ya fi madara ya fi nono fari fari sar yake ya fi zuma zaki kuma kofuna ko modar da suke kai a wannan kogin abin ɗiba ɗin modar ya ce adadin sauraron da suke sama shine adadin motsar motsar suna biyar adadin motsar ruwan alkausara adadin wannan sai maza Allah ta cewa a jikin a bakin kogin akwai tsuntsaye suna kiwo kamar yadda kuka samu kogi ko ka samu ta korama za ga akwai mai tsuntsaye suka zo su sha idan su ciyawa a bakin gurin suna kai kawo yace to shi ma alkausara yana da wani tsuntsaye sai yake cewa a'anaquha ka'anaqul jibul wuyan waɗannan tsuntsaye ɗin wanda suke sha daga alkawtara suke zazzagayawa wuyan su kamar wuyan raƙumi wuyan tsuntsun kamar wuyan raƙumi wannan tsuntsun ba irin na duniya ba wannan tsuntsun a gidan aljanna ne yana sha daga alkawtara annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya sha daga ruwan alkawtara ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada in ka haɗi alkautar to kai da shiga kuma har abada ba magana da shi amma in wuce ba za su sa alkautar ba saboda ka su kullum suna cikin cikin bukatar ba amma suna bukata sai a ba su kuma tafasashe wanda in sun sha kuma sai sake zabgar da kayan cikin saboda zafin ka kawai amma in aljanna kuma za su sha alkautar Allah ta'ala ka samu ciwon da za su sha idan kuma suka sha to za su rika sha za su rika shan ruwa a gidan aljanna amma don jin daɗi ba wai don ruwa ta kama ba na fata Allah a gidan aljanna duk wani abu da ka sani na wahala ba a yi yunwa ta imautar da mutum amma mutum zai ci ya sha saboda jin daɗi ba wai don ya galabai ta ruwa ta kamo shi ya kai ziyara guri kaza ya ta yunwa ta amma kana sha'awar abin za ka ce subhanallah Allah tabaraka wa ta'ala yake wa tafiyatu fi salam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa tumin da'watuhum fiha wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin na idan yan wato yan aljanna suka ci abu kawai sai su ci alhamdulillah suna cewa alhamdulillah shi kenan idan akwai wani abu ma da suke bukata a kawo suna yin tafi abin zai idan suna tsaye kuma abin zai daidai da tsayin su in suka sunkuya zai daidai da su in suka zauna shi ma zai daidai da su shi Allah ta'ala ce ko uku ba ko uku ha daniya yace ya'yan itaciyar aljanna daniya mai kusantowa ne ma'ana suna da sufurin in ka tashi ba zai zanto kamar yadda ake to ka shiga mangoro mai kasan jirgi ma sai ba a'a in ka in kana so ka miƙe ka miƙe zai tafi da kan zai addasu kare buge ka in kana so ka zauna kana zama ya sake dawa wannan Allah ta'ala ya san zai shiga ɗan aljanna wa ruhu ma dani ya'yan itaciyar gidan aljanna kusa suke da ainihin wuta Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idal wuqut fushirat na'am wa idan nufus oh karka wa idan nufus zubrijat Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idan nufus idan kaga rayuka zubrijat an har hada su waɗanne rayuka za a hada kuma da me za a hada su su ne malaman tafsiri suka yi wato suka yi rubuce-rubuce ko kuma suka ta kawo anakar da yawa alhassan basri da katada suna daga cikin tabi'ai suke cewa faɗin allah ta'ala wa idan nufusu zubrijat ana nufin ulhika kullu mar'in bi shi'atihi kowanne mutum za a haɗa shi da jama'arsa kowanne mutum za a haɗa shi da jama'arsa idan yanayin jama'ar kuki a wato jama'ar da kake kauna in an tashi alƙiyama sai a haɗa ku da su ka zanto cikin gurbin su mutanen da kake cikin su kuke kai kawo yau da kullum harkar ku tare da su wane kun haɗu da wani saboda harkar addini saboda kaza da kaza kuna da fahimta iri ɗaya in an tashi alƙiyama sai a haɗa idan kaga haka fa alƙiyama ta domin duk wannan ana lissafa mana ne don magame siffar alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda makaranta hadisi a farkon sura cewa wanda yake so ya ga halayyar yinin alkiyama ya karanta wannan sura sura ta tafi wasu kuma suke cewa wato wa idan na kusa zumujat ana nufin idan aka haɗa rayukan mutane da ayyukansu kowa aka jona shi da aikinsa kowa aka ba shi littafinsa ya zanto ne an yi tajwid an yi mai zawaj an yi aure ke dama aure an fi haɗa wannan da wannan yi aure ko an kusantar da wannan da wannan zubijat idan aka haɗa wato bawa da kuma aikin sa za mu tabaraka wa ta'ala zai da kowa ikra kitabaka kafafu min tuka yawma alayka karanta littafin ka yau da kanka ya ishe ka da kanka da kanka ka yanke kanka idan ka karanta za ka ga ina ka cancanta a adalce sai da kanka idan wanda suka yi shirme a gidan duniya suka yi ta'asa suka sheke ayansu yadda suke so sai su ce wa qalu ma li hadha kitab la yugadiru sabiratan wala kabiratan illa hasaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada Allah tabaraka wa ta'ala ya ce suka ji suna cewa wa qalu ma li hadha kitab sai kuma su ce wannan wani irin littafi ne me yasa wannan littafin nawa ne littafin da ya rakodin ɗin abin da ne a duniya la yugadiru sabiratan wala kabira bai ya kyale ɗan ƙaramin aiki ko babban aiki ila asaha sai da yake yi wani kuma ta sanya ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aiwatar a gidan duniya za su same shi a halarce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharriya duk wanda ya aikata kwatankwacin kwayan zarra na alkhairi zai gan shi gaba kiyama wanda ya aikata kwatankwacin kwayan zarra na sharri shi ma kuma zai gan shi gaba kiyama saboda haka kowa za a haɗa shi da ainihin aiki wani da aikin da kai wani da aikin da kai ga littafin nan duka an maka an yi kodin komai an rubuce shi komai an rubuta shi to shi sa bawa a kullum ya rika tsantsan kana tunanin yaya halina zai kasance idan aka rubuta wannan abu ne da zai dan zan kiyama yanzu wannan abin da nake so ne yanzu in aka yi recording din sai zan so an rubuta shi to kuma ka ji cewar ba za a rubuta ba kuma baka ji wannan dan duk wanda ya ji cewar shi ai shi aikin sa ba a rubuta bai iman da Allah ba ne da iman da Allah zai dai lalle ana rubuta ma yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka faɗa akwai watsi a cikin mai kula mai ƙididdigewa mai rubutawa yana nan yana rubutawa Allahu tabaraka wata'ala kuma ya sani ya wakilta mala'iku su rika rubuta kyakkyawa da mummuna ba wai dan bai sani ba ne a matsayin bai san abin da wani zai a'a duka ya sani su wani wata amma ya sanya mala'ikunsa da rika rubuta ga wani kiyama kuma a cikin ba shi da sani اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا هذه المكتبة أرجلهم بما كانوا يكتبون جنن da zamu rufe wato bakunan su ya kawo tsoron a shafe bakin mutum ya zama kamar goshin sa sai a ce hannunsa ya magana a ce kafa yi magana kafa ya yi kaza ya yi kaza hannu ya yi kaza ya yi kaza wannan yin alkiyama ce shi da ake ce da alkiyama ginin tsoron asiri yawan tubula tsarawa haka Allah tabaraka wa ta'ala yinin da za a tona asirai sai kaga wani abu da kake ganin kamar mai kyau ne wani ai mutumin kwarai ne ana tashi aka buga wani abu inna lillahi bisa kullum musamman yan uwa ɗalibai ko wanda suke masu harkar da'awa dole sai muna tafi kankan Allah tabaraka wa ta'ala ya siffata malaman Yahudawa duk wanda ya irin wannan shi ma yana ci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba sai ce afala ta'qilun yanzu ko atamuruna an-nasa bil birri za ku riƙa umartar mutane da kyakkyawa ku yi kaza ku yi kaza ku yi sallah ku yi kyakkyawa ku ji tsoron Allah a fili da a ɓoye ku ba da kyauta ku yi sadaka ku yi kaza wa tansauna anfusakum ku kuma ku kyale kawunan ku ku manta da kanku sai dai ko ku riƙa cewa mutane su bayar fi sabilillahi amma ku sai dai a ba ku ko za ku bayar ba ba za ku yi wannan aikin alkhairin ba Allah ta'ala ya ce afala ta'qilun yanzu ku ba za ku hankalta ba ba ku da hankali ne ku ce mutane su yi kaza ko ba za ku yi ba Allah ta baraka wa ta'ala ka kare Allah ta baraka wa ta'ala ya kuna suka imani ya hum ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun babban laifi ne ai kabura wato laifi ne mai girma maqtan kuma abin kyamata ne Allah yana fushi a gurin Allah an taƙulu ma da ku faɗo ku rika faɗar abin da ku ba ku babban laifi ne mummunan abu kenan ka ce ku yi kaza shi ba dai Allah ta'ala ka kare Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idhal mawqudatu su'ilat bar mu karanta na aya biyu da ta wa idhal mawqudatu su'ilat Allah tabaraka wa ta'ala yace idan al mawquda wato yarinya da aka rufe ta da ranta su'ilat aka tambaye ta bi ayi zambin qutilat da wanna zunubi ne aka kashe ta wasu malamai suke cewa wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat idan wacce aka rufe ta da ranta a cikin ƙasa aka tambaye ta gobe alkiyama da wannan zunubi ne ma'ana da wannan laifi mai laifin mai kike suka kashe ki suka lullube ki suke cewa sai ta ce ya rabbi kutuntu bi azabi ya ubangiji an kashe ni ne ba tare da nayi wani laifi ba a daɗin a jahiliya suna yin abin da ake cewa wa'adul banat wato kashe 'ya'ya mata idan aka haifa mutum mace sai sauri ya kashe ta wani sai ya ɗauke ta da ranta sai ya haƙa rami sai suka sa a cikin sirri waɗansu kuma idan aka ce matarsa ta fara naƙuda ko ta zo dab da kwanakin haihuwa sai ya ƙata rami a gidansa ya zama reji haka ɗan kwana biyu zai yashe shi yana jira an ɗan kwana biyu ya duba in wani ya faɗa fatar abin ɗinsa tana haihuwa mai to ta haihu sauri ya mutu mai ta haifa mace ce sauri ya tafi yanzu ba a cikin sai mai da ƙasa wannan sai ake ce masa mai mau'uda shine wa'adul bana wa idal mau'uda tusibat bi ayi dhanbin qutilat idan wacce aka rufe ta irin wannan wanda ake yafa su mata ba su mutu ba da ransu a lullube su a rufe su a kashe su saboda nauyin ƙasar gobar kiyama Allah ta rabe tambaye su inda kuka yi ya ubangiji ba abin da muka yi sai a kama waɗanda suka kashe su a da su a jahiliya wato kaskanci ne a ce kana da kyamaci to wannan kuma yana daga cikin abin da yake yawo a cikin ɗabi'a ko da wato wasu ba su furta a baki ba amma yana yawo a zukatan mutane sai ɗaiɗai yanzu shi baya so a ce yana da 'ya'ya mata saboda me kar ma a ce ya tsufa yanzu har ƴaƴansa sun haihu su ma ko ƴaƴansa har yanzu ya auren ya har ya yi kaza har ya yi kaza a'a ai ko a ce ka tsufa ko baka tsufa ba ran da zaka mutu zaka mutu saboda ka ba wani bambanci mutane su ce kai wani kai yaro mai danyi to shi aka yi a to ga in yau zaka mutu kada yarda zaka mutu saboda ka duk wancan abin da mutane za su ganka ko dattijo ko tsoho ko yaro ko mai duk ba shi da amfani amfanin abin kawai shi ne yaya ta tsakanin da ubangiji to tun lokacin jahiliya haka suke to abin ya yi ragowa har yanzu akwai waɗannan wa'adul banat munan abu ne a daɗin su idan mutum yana da baba in ya mutu idan yana da ƴan uwa ƴaƴansa maza da mata ba a biwa matan gado waɗansu kuma sai a raba matansa a matsayin gado sai a raba wa ƴaƴansa gado wani za ka samu yana da mata hamsin wani baban ya mutu matansa sittin wani matansa arba'in sai a raba wa ƴaƴan ma- matan haka da an kashe to shi ma da ba a shi ba a shi ba waɗansu daga cikin sai a samu wani ji wato waɗansu al'umma in suka zo daga cikin su lokacin jahiliya waɗansu raba gado suke waɗansu kuma a kashe gaba ɗaya sai su bar ƴan kaɗan saboda zai redin to saboda zan aura kuma sai su ƙare ko kuma wani ya ɗan kama a bar masa wacce zai aura saboda an sa yana da wani ɗan namiji a bar masa wannan in ta girma ya aura a ɗan yi selection waɗansu amma a taɓa shi إن الله تبارك وتعالى يقول لله ملك السماوات والأرض يحب لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الله تبارك وتعالى يقول ملك يشاء لك فتكنا shi yake bai wanda ya ga dama ya'ya maza kaɗai wanda ya ga dama ya ba shi maza da mata wato ya ba shi mata wanda ya ga dama kuma ya ba shi maza da mata shi ne mai iko akan komai yace wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kabir idan ɗaya daga cikin su aka masa albishir ma tarkata ya fi mace zalla wajhuhu muswaddan sai kaga fuskar ta turbine ta rukin irin wanda an ce ta fi mace wa huwa kabir yana kokarin wato lullube fushi din saboda shi fa Allah ya ba shi abin da yake so shi namiji yake so yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayyusuhu ala hunin am yusuhu fi kama sai Allah ta'ala ya ce ala sa amma ya fito sai rika shawarwari cewar shin shi kan ayyusuhu ala hunin zai rike wannan ƴaƴa matan ne akan wato kaskanci da tozarci am yusuhu fi turab ko kuma ya je lilibi a cikin ƙasa ne sai Allah ta'ala ya ce ala ku saurara ku ji sa amma ya hukumun abinda suke aikatawa suke hukuntawa ɗin fa yayi nawa ne za ka samu ‘ya'ya matan su hukunci ranka ne fiye da ‘ya'ya mata za ta hawa motar wani mutum yake cewa zan je wani gari daga samunaka unguwar bawa sai aka tabi da shi sai yake cewa yana irin taɗin yanayin gida haka wani dattijo haka wani alhaji sai yake cewa shi in je gidansa in ya samu an masa barna ko ya hana wani abu ya samu an yi an yi kawai yakan kama ‘ya'yansa maza da duka ne baya tambaya ita ni haka ne ina zuwa gida na ga iya barna kawai sai in shaka da iya mazan kawai ita dukan su na ce haba na je ce a'a ai in ka ga an yauka barna to mazan nan ne amma ‘ya mace in ka ce ban da kaza ban da kaza ba ban amma namiji kuma dai faɗa sai na ga ne mulhala da kuma tabbata kai sai ga in gida ka sa doka an karya ko ba ka so a hau guri kaza ka ɗan shanya ba kan guri kaza ka ɗan taka an taɓa wancan abu to namiji amma ita mace ba ruwanta kuma gaskiya ne nawa ne za ka samu sanadiyar ƴaƴan maza ka samu da hawan jini ya ɓata masa rai an kawo ƙarar ya yi kaza shi yasa kullum mutum ya riƙa neman Allah ta'ala ka ba da ƴaƴa na gari kawai masa albarka amma ba ruwan ka da tantancewa mace ko namiji annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda aka jarraba shi da ƴaƴa mata ya kyautata musu tarbiyya ya aurar da su kunna lahu sitran min Allah za su zama kuma su sutura daga shiga wuta zai shiga wuta ba wata rana ya tara mata na musu wa'azi mata na suka ce ya rasulullah kullum wa'azi maza mu ma a sa mana rana wani ce faɗi ran kaza da kaza ta rika zuwa kuma ina musu da ya musu wa'azi sai ke cewa duk wacce ta haifi 'ya'ya mata biyu ai uku ta kyautata tarbiyyarsu ba za ta shiga wuta ba za su zama masa sutura daga shiga wuta sai wata mata ta ce ya rasulullah ko ƴaƴa mata biyu ne ma sai ya ce eh ko da biyu ne ma amma malamai suke cewa taɓa samun hadisi kuma akan ƴaƴan maza ba sai dai ƴaƴan mata wanda na gudu cewa ƴaƴan mata wasu falala ke gashi annan muhammad sallallahu alaihi wasallama shine bawan da Allah ya fi son sa fiye da kowa ƴaƴansa daga an isa namiji ma biyan mutu sai dai me sai mata kaga kenan wannan yana gwada maka cewa ashe sun sun fi falala a gobe da kiyama su yi mata a maza na fata an gani saboda haka ba wai kawai mutum kullum damuwarka wannan ba wani dr abdulrazak yake ba da labari yake cewa wani mutum ne shi yake gaya masa baki da baki yana aiki a harbin mafi a ka'aba yake aiki a harbin sai ya ji wani mutum ya zo ya ce ya gane mutum kuma za ka sha mamaki wajen yadda laraba suke da kaifin kwakwalwa da kaifin haddace abu yanzu ku haɗu da shi rana ɗaya ku ɗanyi wata mu'amala ta shekara goma in kuka haɗu zai kira sunanka kuma zai gaya maka ga inda kuka haɗu ko da a yanzu abin da ya saka wa mace to ɗaya za ku haɗu amma sai ka je ya kira sunanka mun sha ka zo ka haɗu da ka je ofishin jawazat ka je gurin immigration in ka zo ku hau mota da shi kai ba ka zo kana bako ne ka zo irin ɗan ijra'ad na abin nan na bako ka gama dai immigration na a matsayinka na bako kuna haɗuwa a wani guri kaza sai ka je ya kira sunanka ya tuna maka lokacin da ka zo za ka yi jami'a nan ka za ka ba suna da wannan al'amura ɗin da zuwa haka wani a harami yana ta roƙon Allah Allah ka bani a Allah ka ban hanjuwa yana ta kuka a cikin Ka'aba kawai shi da bayan shekara ashirin sai ya dawo yana kuka ya Allah ka kashe ɗan ya Allah ka karɓi rayuwarsa ya Allah ka kashe shi ya Allah ka kashe ɗan nan shi kuma wannan wato ma'aikacin zai gane shi ya zo ya riƙe hannun sayar da yaya shekara kaza ba kai ne ka zo nan ka roƙi Allah a nan gurin ba a dare nan yace wallahi ne to kuma yanzu ka zo ka ce a kashe shi yace wallahi ai ya zama fitina dan nan ba ya sallafa ya da a unguwa ni na rasa ma da zai ba ma ya sallah yace to ai ba haka za ka ce ba karan fara dama ya kamata ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala na nagari na biyu kuma yanzu sai ka roƙi Allah ta'ala ya shirye da shi karka ce aka shi na yi ta addu'a Allah ya shirye da shi har yanzu bai shirye shi ta ni gonda ya mutu gaskiya da sau da haka wani abu da sai ka zo za ka yake faɗa wallahi abu mamaki ya ce wannan mutumin sai ya ce da shi ka roƙi Allah ta'ala ya ce ka sake komawa yanzu koma ka roƙi Allah ta'ala ka yi kamar yadda ka yi a baya ka roƙi shi ya shirye da shi sai ya koma ci gaba da addu'a yana kuka yana roƙon Allah tabaraka wata'ala mutumin sai ya sake dawowa shekara ɗaya ya sake dawowa haji ya samu wannan mutum ya kira shi ya ce wallahi na ga abin da bai taɓa faruwa da ni a rayuwa ya ce ka san yaron nan lokacin da na addu'an nan ya koma masaukinsa da dare mahaifiyar yaron matarsa kenan ta kira shi take cewa yau wani ai alwala ya tafi masallaci aka yi azhar da shi la'asar da shi magariba isha haka ya kama ike kama ma'ana a daidai lokacin da ya addu'ar a lokacin Allah ta'ala a shekara tunda shi ya yi addu'ar sai mutumin ya tuna daidai lokacin da ya sallar a yi addu'ar kai daidai lokacin sallar azhar ne a kasar su to kuma a nan take kawai sai Allah ta'ala sa wa yaron ya tashi yi alwala ta sallar saboda haka kullum addu'ar shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ka mana albarka ka yi wa 'ya'yanmu albarka ka kuma ba mu 'ya'ya masu albarka Allah tabaraka wa ta'ala ce akwai yiwuwar ku so wani abu amma kuma sharri ne akwai yiwuwar ku ki wani abu a sai kuma alkhairi ne asa an taqabu shay'an huwa sharrun lakum wa asa an tusabu shay'an huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ta'ala shi ya sani kuma ku sani kullum ku rika mayar masa al'amari sai ya zaba muku wanda kuka cancanta gare ku ya Allah tabaraka wa ta'ala ka sami kyakkyawan kashe سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ya Allah ka ji kan maka da iyayen maka samu da imani